wasu hukunce-hukunce da kuma sanar da su annan la ya fa'alu na ha cewa ba za su yi ba kuma ba su yi aikata ɗin ba wala ƙadaru ba su samu damar aikatawa ba ma ala zalika afsa wannan kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yahudawa inda layin salisa ta min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqina Allah ya ce kul ka gaya wa yahudawa in kana da kuma darul akhiratu inda lahi khalisatu yanda kuke cewa wai na hana abu na kullahi wa ahibba'u aljanna ma dan mu kawai aka yi ta to in aljanna dan ku kawai aka yi ta zama me kuke a duniya ku tafi ku shige ta mana fatamannawul mauta in kuntum sa mutum yayi gurin mutuwa in dai da gaske yake in dai da gaske kuke aljanna ta ku ce ku kadai banda kowa to mutum yayi gurin mutuwa in ya isa Allah ya ce Allah tabaraka wata'ala ya ce walan yatamannawnahu abadan bima qadar har abada ba yahudi ba zai gurin mutuwa ba har abada ba yahudi in ji Allah ba zai gurin mutuwa ba to ai ya kamata a samu wani ba yahudi tare da kwaɗayin su akan su karanta alqur'ani yace an ce wai ba za mu iya ba to ni bari in yi to har yau shekara 1500 an rasa wanda zai yi tare da kwaɗayinsu a kan su karanta alkurani alkurani ne ya zo ce ba za ku iya kaza ba wai ba za ku iya cewa ina ma in mutu ba mazala ya ce duk ran da bai hude ce ina ma in mutu nan zai mutu to su kuma ba za mu ce sun fi mu ba to amma suna sane da cewa mai gaskiya ne in ya faɗi magana haka take faruwa yantin da ya faɗa ɗin nan to duk wanda ya kwatanta lahira zai kwana nan to sun fi kowa sanin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce limatal bi sunan haqqa wa taktumuna haqqa wa antum ta'lamun kuna sane abin da duk yake faɗa gaskiya ne to kaga wannan ma wata mu'jiza ce ta alqur'ani ya gaji yadda su kuma suka kasa Abu Ishaq al-Bajaji yana faɗa a cikin haƙƙin wannan aya yace wannan aya akwai mafi girman hujja wa kuma akwai mafi bayyanar dalala ala sihatar risalati afsa ingancin manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su fatamannawul mauta to ku gurin mutuwa in kuntum sadiqin inda gaske kuke kuma ya sanar da su cewa ba za su yi gurin mutuwa ba har abada waye da mini kuma har yau ba a samu ɗaya daga yahuda da ya gurin mutuwa ba har yau an karɓa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na rantse da wanda raina yake cikin ikonsa a rajulun minhum mazala ya sai ya rantse ya ce babu mutum ɗaya daga banu isra'ila da zai yi gurin mutuwa illa gusa biri'i ba zai haɗi yawun da ya yi wannan magana ba sai ya mutu yawun da ya yi wannan magana da shi sai an makare shi da wannan yawun ya mutu abin da yake nufi a nan ya mutu makanahu zai mutu nan take an tamanni hu sai kuma Allah ya juyar da su an tamanni wa na ba za su gorace shi ba wajen za'ahun kuma ya gajiyar da su don ya bayyanar da gaskiyar maza Allah sallallahu alaihi wasallama ma wasu hatu ma uhiya dai da ingancin abin da aka yi wahayin sai zuwa gare shi domin babu ɗaya daga cikinsu da ya gurin haka da ya gurin mutuwa alata ka zai biye a harasa bayan ku su suka fi kowa kwaɗayin su karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama lauka da ruda sun samu iko sai dai Allah yana aikata abin da yake nufi ne mu'jizatuhu sai mu'jiza alqur'ani ta bayyana da haka hujjatuhu hujjarsa kuma ta bayyana asili muhammad abu muhammad al-asili ya faɗa min a ajabi amrihim yana da mafi ban mamakin lamarinsu la yujmiu jama'atun a yahudawa ba za ka samu mutum ɗaya ba ba za ka samu jama'a ba wala wahidin ballantana mutum ɗaya min yaumin a rana ɗaya amara Allah bi zalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yuqaddimu alaihi da wala yajibu ilaihi da manzo Allah Allah ya umarce shi da yin haka wato ya gaya musu wannan magana mutum ɗaya ko jama'a ba za ka samu wanda ya gabata ya ce to ni bari in yi ba na'am وهذا موجود وهذا موجود مشاهد wa haza mawjudun wannan ko samamme ne mushahidun abun gani liman arada an yamta hannu minu malam yace wanda da yake so ya jarraba ma ya dan kebe da wani ba yahudi yace ka ji abin da alqur'ani yace ko za ka dan jarraba Eh, duk wanda yake son ya jarraba wannan ya jarraba ga alqur'ani ga hadisin manzo Allah to shi kuma ba yahudi ya fito ya karyata manzo Allah ya ce ya rantse da Allah babu ba yahudan da zai faɗi haka sai an makare shi tare da yawun da ya faɗi wannan ya mutu nan take
وكذلك أتم مؤاهلته to haka nan ayar mubahala ita ma ta ƙara nuna a ce in ka isa zo a yi kaza da kai mutum ya kiya ayar mubahala da Allah tabaraka wa ta'ala ce qul ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil wa naj'al la'illahi 'alal kadhibin ku zo da mu watan mu da ƴaƴanmu mu fita fili mu daga hannu tunda nace ni Allah ya aiko ni kun ce ba shi ya aiko ni ba ni Allah ya aiko ni kun ce ba to Allah ya ce ta zo a daina rigima tunda sun san cewa akwai ni Allah kuma har na aiko annabawa har na aiko iyayensu ma kai ne ba su yadda kai ma an aiko ka ba to ku fito fili kai da su ku daga hannu ku ce Allah ya tsine wa mai ƙarya manzo Allah ya dauki sai na Ali ya dauki na na Fatima ya dauki Hassan da Hussein ya fita fili kuma ya aika musu da gayya cewa ga abinda Allah ya umarce ni da shi saboda haka a fito yau a tsine mai ƙarya a fito a tsine mai ƙarya manzo Allah ya je yayi ni suka ce wallahi annabi ne wanda duk ya je ya rantse tare da shi ba zai dawo gida ba sai suka ki fita kaga wannan ya isa abin kunya ku da kuka ce ba haka ba ne ya to a zo a rantse ni zan rantse ku rantse mu yi mubahala da ku Allah ji Allah da tallahi Allah ka ga tsayuwa da mu da su Abu Jahal ma da yake Allah ka nuna mana makareci yau Allah bai nuna mai ba eh arin dalgadata ayirul gadata Allah da mu da Muhammadu duk wanda yake akan ƙarya duk wanda yake akan barna duk wanda yazo da abin da zai tada hankalin mutane duk wanda yazo da kaza Allah gobe ka wulakanta shi manzo Allah ya ce amin to ya aka yi shikenan sai gashi a ƙasa to shi sa su ma nan manzo Allah ya fita yace su zo su ma su kira ƴaƴansu ba mutumin da ya fita
من هذا المعنى ta wannan ma'ana حيث har su wafa da alai a saƙi batu na jirana a lokacin da manyan malaman kiristocin na jiran suka kawo mazala ziyara aka tattauna da su mazala ya ce aizanta musu ya ƙare mu fita kawai mu daga hannun mutsi ne mai ƙarya
وأبو الإسلام Mm. wa abawul islama suka ƙi musulunta فأنزل الله تعالى sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka musu da wannan ayar قوله da faɗin Allah da ya ce fa man hajjaka fi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi duk wanda ya ƙara jayayya da kai a cikin lamarin nan na alqur'ani bayan abin da ya zo mana daga ilimi fa qul ta'ala na da abna ana wa abna akum to ku zo mu kira wa ƴaƴan mu da ƴaƴan ku wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira matan mu mu kira matan ku wa anfusana wa anfusakum mu ki- mu zo da kanmu kuma ku zo da kanku summa naftahil sannan mu yi ibtihali mu daga murya mu daga hannu fanaji al'adila mu ce Allah ka la'anci mai karya mu daga mu yi kururuwa mai kankan da kai mu ce ya Allah muna roƙonka mai karya a cikin mu Allah karka bashi ya koma gida yau to abinda ba zai yi wace duk wanda ka ga ba a yi rantsuwa akan shakku in ka ga mutum ya yi rantsuwa abinda ya rantse baya shakku akai abu ne da yake da tabbas to sai ka yi rantsuwa a kai amma duk abin da ka san ƙila wa ƙalabi to ita rantsuwa na sha baku labari cewa malamin mu Allah ya kansa yana cewa rantsuwa wato ko kai kake da gaskiya in ba ta mutunci ba ce karka yadda ka rantse in ba mutunci za ka kubutar ba ka san mutunci aka ce nono ne in ya bare baya kwasuwa idan ka jagulo abin da mutunci ya zube to har ƴaƴanka sai an ma go- an musu gori da shi to in irin wannan ne rantse amma in ba haka ba dan biyan wani abu biya ka huta cewa duk mutumin da ya rantse ko da gaskiyarsa ba to in aka ga ya ɗan yi shiru sai a ce wani fitan daga yi rantsuwan nan in dariya ma ya fara ya fiye yi sai a ce ai tun da ya rantsuwan nan duk wani abu da ya same shi sai a ce ai rantsuwan nan ce kai shi kenan ka fita daga cikin mutane in kai shiru a ce rantsuwa in ka fi yawan surutu a kaga ce ai ka san ya yi rantsuwa kasu to gwanda domin ana samun karen mutum ya rantse din kuma wuta musu akan gaskiyarsa kuma daga baya al'ada ta Allah wata kaddara ta faɗa masa a ce rantsuwa ce to gwanda ka ka rantse ka biya cikin nan ka biya iyakaci kai asara wannan kuɗin da ka biya kawai amma rantsuwa ba ta da kyau bam ce shi wanda ya rantse ta shafe shi wanda aka rantse tare da shi ma sai ta shafe shi eh shi sa rantsuwa ba ta da kyau kwarai da gaske da yawa in ka je wajen alƙalai za su baka labarin rantsu tsaki da aka yi wanda ba masu rantsuwa mutane za su ɗauka da sauƙi alƙur'ani in ka ɗauki alƙur'ani da wasa Allah ba da wasa ya ɗauke shi ba a kawo ka masallacin juma'a a kawo ka jikin mumbarin liman a je ka je kai wanka ka je kai wanka a rataya ma alqur'ani ka ce ga alqur'ani a jikin hakarkarin ka a hammata ka zancen Allah ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa yanda akai kaza da kaza da kaza akai a ce ga nata ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa kaza da kaza kaza akai a ce nanata ka sake nanata kuma duk akan ƙarya kuma kai tafi wani an taɓa yin irin wannan wani a shararin mutum ya ci kuɗin wani mutum sai zo ya ƙiri-ƙiri ya ce wa alƙali bai ci ba saboda ya san ba shi da sai alƙali ya ce ya je ya rantsi aka je aka sa shi ya wanka da ya wanka aka shiga masallaci da shi aka biya mai abin da zai faɗa aka rataya mai alƙur'ani shi dama da wanda ake shari'a za a tafi don a rantsuwa a gabansa ya tabbatar da ayi aka biya mai yi billahi la ilaha illa illa huwa wani ba kuɗinsa ko kwabo a hannu a ban karɓi kuɗinsa ba kuma bai bani ba bai kuma an yi fa yana kallon shi yana kallon shi shi kenan aka nana ta haso uku shi ke nan sai aka tafi aka koma wajen alƙali sai a yi yaransu sai yaransu ya ce ce to alaga ta malam a gabanka aka yi ce a gabana aka yi ɗan to shi ke magana ta ƙare ya ce kamar ya ya ce magana ta ƙare ba ka bin sa kuɗi ba ka ba shi ba ya ce ban ba shi ba ce ito ya rantse ya ce to ba da alƙur'ani ya rantse ba ya ce da alƙur'ani ya rantse ya ce kuma ya tafi haka ya ce to ya zame ya ce to wallahi ranka idan wannan ya tafi in ya fita daga nan lafiya launi kuma na daina sallah ya ce domin ban yadda da littafin da ya rantsi da shi ba in dai na littafin da na yadda da shi ne ya rantsi to wallahi in ya fita daga nan na daina sallah ai bai fita ba bai fita ba sai dai aka ji kamar an fasa an fasa taya sai dai sama ya fado ya fashe mutum ya ce to yanzu na ji magana an yi abu na tabbatar da an yi abu ya je wanka ya rataye alkur'ani kuma ya rantse da kira kuma ya kama hanya ya tafi ya ce a in dai haka ne ni ma sai in can ya ce ai ba zan ba zan yi sallah na daina sallah ne to to ala ayi halin ko da bai hakan ba kuma hakan da ya ta same shi Allah ya kiyaye to shi sa yahudawa ai suka ki zuwa su sun san me rantsuwa shi yasa da Allah ya ce su fito suka ƙi fitowa to kaga kin fitowa wanda ta san ma ita ma mu'jiza ce daga mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam famtana'u sai suka kiya min ha daga yin wannan rantsuwa wa ragu bi adayin jizyati suka yadda sai dai su ba da jizya wa zalika annal aqibu azimun cewa sun san ƙarshen su mai girma ne a annal aqibu cewa shi aqibu azimun sarkin su qala lahum shi yace da su qad alimtum kun riga kun yi sani annahu nabiyyun cewa shi annabi ne mala ala qauman nabiyyun qattu yace wallahi tunda ake a duniya ba mutanen da suka yi tsinenewa da annabi fa baqa kabirun wala sagirun ba a taɓa yi ba shi aikihu shi ne sarkin sai ce kar ku fita idan kun fita ina tabbatar muku tun da ake duniya ba a taɓa mutanen da suka yi mubahala da annabi ba sai babban su da karamin su ya ƙare gab ma'ana ba wai kawai waɗanda suka yi mubahala za ta shafa ba har na gida da aka bar duk sai wannan rantsuwar sai ta share su shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-yaminul fajirati rantsuwar ƙarya rusa gida take rusa gida take ma'ana bam ce in ta fada wa gida to ba wanda ya rantso ba duk zira a sama sai ta shafe in dai mutum sana'ar sa ya yi rantsuwa akan ƙarya to bala'in ta ba zai tsaya kan shi ba har ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴan shi har ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴansa wannan rantsuwa sai ta dinga bin su Allah ya kiyaye to kaga suma wannan za a sashi a babin ta'ajizi gajiyarwa a ce ka zo ka yi abin da za ka iya kuma ka kasa fitowa yana daga misalin irin wannan wa in kuntum bi rabbin min ma nazzalna ala abdina Allah tabaraka wa ta'ala yace in dai kuna da shakku akan abin da muka saukar akan bawan mu annabi sallallahu alaihi wa sallama walan tafa'alu Allah tabaraka wa ta'ala yace in kuntum bi rabbin ma nazzalna ala abdina fatu bi suratin misli wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai Allah ya ce fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu in fa ba ku iya ba dama ba za ku iya ba ba zai yiwu ma ba za ku iya ba eh alqur'ani ba za a iya yin irin shi malamai suka ce wai shin kasawar da mutane suka yi akan sai alqur'ani wace iri ce ne shin dama baya daga cikin ikon dan adam ya alqur'ani shi yasa ya kasa yi ko ko irin wacce magana ce abin da yake da iko ya yi a ce yi ya kasa kuma wasu ka ce a ai daga ganin alkurani ya fi ƙarfin ɗan adam ai ya fi ƙarfin ɗan adam abin da Allah ya faɗa alkurani ya fi ƙarfin ɗan adam saboda haka baya daga cikin ikon ɗan adam sai usman ka ce to ai kuma in haka ne ba burgewa sosai me yi hikimar dama abin da an san ba zan iya ba a ce in yi kuma amin gwalo don laiki kasa yanzu wani yin yanzu ci ma tashi sama sai ka kasa tashi sai ce wo he ma gwalo ai ya ce miƙe tsaye ka kasa miƙewa shine ya kaskanta ka domin abin da za ka iya ke amma in ya ce tashi sama ban da fufuke saboda haka ban mamaki don na kasa ba za ka yi min dariya ba na su yi sa wannan malam suka ce rike su irin yadda aka rike yahudawa suka kasa zuwa mubahala irin yadda aka rike wato wa'ancan da farko su ma suka kasa abin da za su yi haka aka rike dan adam ya kasa yin kamar alkur'ani amma fa duk dan adam din da zai yi alkur'ani kamar na faɗa ran nan cewa in fa zai yiwu a ce dan adam shi ya san shi ya rubuta alkur'ani to fa sai dan adam din da yake da ilimin da alkur'ani ya magana a kansa to wani dan adam ne wannan dan adam ɗin da ya san farkon halitta da ƙarshen ta dan adam ɗin da ya san abin da ake a kabari da abin da za a yi a lahira da abin da ake a wuta da abin da ake a aljanna dan adam da ya san duk abin da ke cikin sama da falakan sama da tsarin sama da burzan sama da ɗali'an sama da komai da kuma duk ya san su dan adam ɗin da ya san tun dan adam yana cikin cikin mahaifiyarsa yana mani ta ɗan wurin da yake har ya zama gudan jini har ya zama tsoka har ya zama kaza har ya zama sun ma'an sha'anahu halkan akhar to sai dan adam duk da isan wannan sai dan adam inda ya san iska da naƙo'in iskoki ya san ruwa da naƙo'in ruwa to kuma a garin da ba mai iya karatu da rubutu zai yi wannan ai daga ji ka san alƙaice a suka ce to ai ba ma zai yi a ce dan adam ne ya zauna ya rubuta wannan littafin ba kuma ya sa baki a duk ilimin nan kuma yau a zo har yanzu ilimi ya kasa gano kuskurensa ai walau kana mai ni garin lai lawaje dufi ikhtilafan kasira a ce har yanzu kai ba ma sauran ilimai na sciences ba da sauran abubuwa ilimi na arabiya kawai larabcin wa yau dai a gano daidai waje kaza biyar haka ya kamata a ce ba ba zai yiwu ba sannan ga tsara karatun daki daki daki daga wannan sai wannan kowanne a tsare dan adam ina zai iya wannan lissafin kowace sura da ka gani akwai manuwal ɗinta a cikin ayoyinta kowace sura a cikin sura akwai aya kwaya ɗaya da ita ke bayanin surorin abinda sura take magana a kai da yawan surorin da yawan ayoyin da yawan harafan da za ka cire wani harafi wannan aya ita ta faɗi cewa an cire ɗaya to ijazi lugawi ijazi adadi ijazi gashi nan iri iri to ba zai yi Allah ya ce abun ba daga da wani bane mu ne muke mu ne inna na hannu inna na hannu Allah ya ce mu ne ba shakka mu muka yi inna na hannu na zallin zikira wa inna lahu da hafizun na'am fa aka bar hun sai Allah ya ba su labari annahum la yaf'aluna cewa ba za su iya ba kamar yadda abin kuma ya kasance to kaga wannan aya wato za ta fi shiga a cikin babin al-ikbar bil ghaibi ba da labarin gaiba cewa nan gaba ba za a yi ba walakin amma abin da yasa na kawo ta nan fi haminat ta'jiz ma fillati qablaha ita ma a cikinta akwai ta'ajizi irin yadda muka faɗa a baya sai fasali na tara ar-raw'atu shi rau'a rau'a razana kwarjini faɗuwar gaba daga lokacin da ake sauraron alkur'ani babu zancen da ake karanta shi a ji a zuci da ƙwaƙwalwa irin yadda ake jin alkur'ani alkur'ani shi kaɗai yake da wannan ana karanta shi wato taksha'ir min wujudul ladina yakushuna rabbahum thumma talinu julu wa qulubuhum ila dhikrillah jiki zai dinga rawa tsika jiki zai dinga tashi saboda matsayin alqur'ani yana daga gare ta arra'atu razana allati talhabu quluba wacce take rizkar zakata quluba sami'i zakatan masu sauraron alqur'ani wa asma'in da kunnuwansu inda sam'ihi a lokacin da suke sima'i inda sima'ihi lokacin sauraron alkurani da kwaljini alati ta atarihin wacce take bujiro musu a lokacin karanta shi liku wata hali saboda karfin halin alkurani da kuma nisan hadarinsa wahiyya alal mukazzina bihi a azamu abin ya fi girma akan masu kareta shi kaga dai musulmi ma suna ji to amma makaretansa wato idan sun ji za su mamakin irin yadda wani bature kwanan nan ya wata magana wato dalilin musuluntarsa abinda ya sa musulunta ya ɗaya Allah ya bashi dama kasan su ba yaya ne da su da ba to ya ɗaya Allah ya bashi sai ya ta fara girma ta ya shaƙu da ita sai Allah ya jarrabe ta da ciwon kansa sai Allah ya jarrabe ta da ciwon kansa ya wahala ya wahala ya wahala ta wahala kullum ciwo haɓaka yake rannan dai sai likitoci suka ce masa gaskiyar magana kafin da rai da yarinyar nan wannan cutar ba ta tashi ba ce yanzu saura kwana ka zama ta rasu domin duk inda ya kamata ta kama ta kama hankalin baturan nan ya tashi hankalin baturan nan ya tashi ya rasa yadda zai ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya dawo gida ya tagu ya rasa maka duk wani abu da zai iya karfinsa ya kare kuma gari gashi likitoci sun ce kwana kaza ya rage mata ba kawai to shikenan sai Allah ya jefa a zuciyar shi ya ce to shi kuma pagan ne ba kirista ba ne pagan ne baya bautawa Allah bai san ma Allah ba shi ba ruwan shi da Allah shi dai abin da ya dauka dabara ce kawai shi kuma a wayayensa da karfinsa ya fi karfin a mai dabara saboda haka zaman kan shi yake turan nan sai aka kama shi ta inda kuma ba zai kusa to sai dawo sai Allah ya kimsa a zuciya da yake in Allah ya so shirye mutum ba mai iya bar da shi kawai sai Allah ya jefa a zuciyar shi sai ya tunano aiko masu bauta suna da Allah Allah da shi ko bai ji da shi ba sai ya ce to shi kenan a zuciyar shi ce ya ce God if you have ever exist show me in dai akwai ka wannan Allah da ake cewa akwai ka to ka nuna mu akwai ka akan yarinyar nan ka nuna mun akwai ka akan yarinya nan in dai akwai ka to ka nuna mun akwai ka ai shikenan sai Allah ya nuna mai akwai shi da daddare ya wannan gashi gari da safe koma asibiti kawai sai ta da yarinya a zaune ya ruba ya kira likitoci likitoci suka zo suka auna yarinyar nan sama da ƙasa ba cuta ba alama ta ba inda kuma ta yi hankalin likitoci ya tashi hankalin asibiti ya tashi me ya faru sai me ya faru ta ce ta bata sani duk wasu alamu na cutar ballantana ta kusa mutuwa babu Allah duk ya shafe su to sai ya san waccan magana da ya yi ita ce to sai shi to na yarda yanzu akwai Allah to amma a wani addini to mun shi kowane addini wa bai da shi shin a musulunci yake Allah musulmai ne allan kiristoci ne allan budanism ne allan wane ne kawai sai ya je bookshop duk ya so littafa ya zo ya jibi har da alkur'ani kowanne sai duba ya karanta ya karanta ya duba ya duba sai ya auna da hankalin shi ta kai ba shi bane baya na sai ya koma na sai da suka yi kitabin da alkur'ani ya ji ya karanta irin yanzu abin da alkur'ani iyalai ya abin da ya shiga zuciya shi da razana da ta kama shi da kwakwalwarsa ta ta haɗu da abin su shi to duk inda Allah yake a nan yake ƙarshe dai ya samu masallaci ya je musulunta saboda wannan arrawata wal haibata Allah ta ta'khudul qulub banda alqur'ani ba wanda yake wannan kaga ni san tafiyar da ya taho pagan ne amma Allah ya tsarka mai musulunci ya kamo hanya tiryan tiryan har sai da ya so Allah ka shirye mu amin wato saboda rau'a da haiba ta alkur'ani da kafirai sun fi jinta sai da ta kai hata kanu yastasqiluna sima'a suna jin nauyin jinsa idan ana karanta wa mutane alkur'ani kafirai alkur'ani wato ji suke yi kamar guduma tana sauka a kansu abin yana musu nauyi kuma abin sai ƙara musu kuma nisa da gudu daga alƙur'ani kamar yadda Allah yake cewa wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wa hada wallau ala adbarihim nufura duk lokacin da ka karanta musu alqur'ani alqur'ani yana tabbatar da kadai ta ubangiji tabaraka wa ta'ala sai suna gudu daga jin sararanka wai wa dunan ƙida'ahu suna gurin a dakata a daina karatun haka nan saboda ƙinsu ga sauraron alƙurani saboda haka ne ma sallama mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce innal qur'ana sa'abun wato alqur'ani nauyi ne da shi da wahala wato abun wahala mai wahalawa absa wanda ya kishi shine mai hukunci amma shi mumini ra'atuhu bihi ga rau'ar razana tana tare da shi wuyi yawo da kwarjinin da alkur'ani yake masa ma a tilawatihi lokacin karanta shi tawalli inji zaban tana bashi jawu miƙuwa ko jawuwa hashashatan sai ta bashi wato wani farin ciki a zuciyarsa idan mutum yana karatu alkur'ani in mumini sai ya dinga jin wani daɗi sai ya dinga jin wani karewar zuciya har ta ga mutum yana zubar da hawaye limail qalbihi ilayhi saboda karkata zuciya sai zuwa gare shi wata sidiki bihi da kuma yanda ya gaskata da shi kamar yanda Allah yake cewa taqasha irmi wujudul ladina yakshawna rabbahum summa talizu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillahi ai masu tsoron Allah tsikar jikin su tashi take ana karatu alqur'ani idan ana karatun alqur'ani wato wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗakin na na aisha sai ta fita zuwa wata bukata sai ya ga ta daɗe ba ta dawo ba da ta dawo sai ce ina kika tsaya sai ta ce wani mutum ne yake karatun alkur'ani a masallaci wato karatunsa shi ya tsaye da ni sauraron karatunsa ya tsaye da ni kasa dawo sai manzo Allah ya fito da kanshi sai zo ya same Salim Mula Abu Huzaifa yana karatu Alqur'ani ya sun koyar da kansa manzo Allah yana tsaye akan shi yana karatu yana karatu can daga kansa da zai sai ga manzo Allah tsaye akan shi sai kuma haifa manzo Allah ta kama shi abinda manzo Allah ya ce na gode wa Allah da ya sa kai a al'umma ta kake na gode wa Allah da ya sa kai saboda irin wato murya da Allah ya bashi manzo Allah yana gaya wani sahabi yana cewa an baka murya irin ta Annabi Dawuda eh idan Annabi Dawuda yana karatun at-Taura tsuntsaye ma taruwa suke a gaban shi saboda sauraron karatun su da muryar shi da Allah ya bashi
wa qala
wa qala yace law anzalna hadha al-qur'ana ala Allah tabaraka wa ta'ala ce anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min kashiyatin lahi da alqur'anin nan dutse aka saukawa wato saboda kankan da kai sai ka ganshi ya tsatsage ya tsuntsage saboda rau'a ta alqur'ani
wa yadullu ala anna hadha shay'un fitri kusa bihi kuma abin da yake nuni da cewa wannan wani abu ne da alqur'ani kadai Allah yake banta da wannan abun annahu ya tarihi man la yafhamu ma'ani wa la yafhamu tafasir yace irin wannan ba wai sai mai jin larabci ba wani abun mamaki ba ma sai mai jin larabci ba ba ma sai mai jin ma'anoninsa ba ko ba ka jin larabci aka karanta alqur'ani sai ka ji kamar kana ji sai ka ji kana wato kamar da yarenka ake faɗa kuma ba ji kake yi ba saboda irin wato jazala da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba harufan alkurani a shekarun farko da aka fara yin musabaka ta duniya akwai wanda cikin kasashen namu ya ji har saudiya musabaka a lokacin ya fito ya rera alkur'ani kusan a lokacin yankan ko shi ya zo na biyu ne saboda iya rera katon alƙur'aninsa da aka gaba wani ta so ne musu gaisa sai ji baya jin larabci sai abin shi da kansa ya sake karɓo ya ce jama'a ta duniya ce jama'a ku ƙara gane wato mujiza ta alƙur'ani wanda ya yi karatun nan ya fi kowa iyawa bai ma san me yake faɗa ba amma kuma ya fi kowa iya saboda in ba alƙur'ani ba yake da wannan ya haddace alkurani ya gwanance da lafuzansa da komai nashi amma ba tare da ya san me yake faɗa ba kuma shi ya fi iyawa to ba wai sharadi bane sai ka san ma'ana alkurani ko baka san ma'ana alkurani ba to wato rau'arsa to tunda ma take fuskantar dabbobi ma a musabakan ma an taɓa yi ina san wacce aka yi a katsina ce akwai wanda da ya zo yana karatu wato tsuntsuwa ta taso ta hau kan lawusu fikarsa shi yana karatun ita bata tashi ba sai da ya karatu wajen minti goma sha tana zaune a kan lawusu fikar shi kuma yana ci gaba da karatu saboda sauraron alkur'ani
kamar ruya an nasrani kamar ruya kamar yadda aka rawaito an nasarani daga wani banasare annahu cewa shi marar bai ƙarayen ya wuce wani mutum yana karatu fawa kafa sai kiristan ya tsaya yanke na kuka fakila lahu min ma ba kai ta kukan me kake yi kai kuma lishaja wannan zami ya ce kyan tsaye da daɗin magana ya ce ni kawai shi ya ɗauki halin galina ba wai imani ba ne ba komai a'a daɗin zancen ne ya burge ni shi ya tsaya kawai nake kuka
mahajira wa wannan shine rau'a jama'atun ta fuskanci jama'a da yawa qablil islam tun gabanin musulunci wa ba'da hu mutum kafin ya musulunta an karanta mai alqur'ani ya ji alqur'ani ya fashe da kuka wasu kuma bayan musuluncin ma lokacin da mutanen Hamas suka zo ake karanta musu alqur'ani suna kuka tawallu a'yunun tafir min ad-dami ma arafu min al-haq Allah tabaraka wa ta'ala yace sai na abubakar yace haka za kunna summa qasatul qulub mu ma da haka muke da an karanta alqur'ani sai mu ta kuka eh yanzu gashin an karanta idan muqaddas famin man aslama laha a daga ciki akwai wanda ya musulunta awwal wa ana fi fi awwal wahalatin a farkon lokaci da kuma ya imani da shi wa min wan kafara daga ciki kuma akwai wanda ya kafirta
أو هي في صحيح fauki an hakaito fi sahihi a cikin wato in hadisi ingantacce daga jubairu dan mut'imin yace
حديث النبي صلى الله na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karau yana karatu في المغرب a sallar magariba
بالدوري biduri da sutun duri فلما بلغ هذا الآية to lokacin da ya kai wannan ayar أم خلقوا من غير شيء an humul khaliquna yace lo- lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an khuluqu min ghairi shay'in an humul khaliqun ya ja ayoyin har ya zuwa an humul musayiruna to Allah ya ce balla yaqulu am inda hum kaza inna rabbika ko an humul musayiruna eh yace ka da kalbi an yade yace na irsin musulunta Allah ya kiyaye eh jibairu bin fadaima wai ya saurari manzo Allah ya saurari manzo Allah yace da naji irin maganganun da manzo Allah yake faɗa wato a- a cikin wannan soso ta dore yace kirkin musulunta wai Allah ya kiyaye shi Eh, saboda magana ta ja shi sai na umar yace an yi dama tun farkon abin da ya fara ɗaukar hankali na tun ma kafin in je gidan yar uwata in- in ji suna karata alƙur'ani ne na taɓa sauraron mazala wata ran yana karanta sotul haƙati yana alhaƙatu malhaƙa kuma adraka malhaƙa kazzaba samudu wa adu bil qada yana ta karatu yace har da naji ya jefa hal tara lahum min baqiya Allah sai na mu yace sai na ce dan uwana zo mu gudu Allah ya ce na yi fata-fata da samudawa har ƙarfin su na halaka su ka sake ganin wani mara kunya ya ce to ashe suna laɓa marasa kun to saboda haka da yawa wasu jin alƙur'anin kaɗai ya razana su
وفي رواية akwai lokacin da walid bin gira ya ji manzala yana kata alƙur'ani tsalle ya yi faɗa kan manzala ya rufe bakin manzala yana mai magiya da iyaye ce ya shiru haka dan Allah ya shiru saboda kansa yi kamar zai fashi yana yi manzala magiya ka yi shiru haka nan ya isa wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya وذلك أول ما وقع ma wa tsarar imani fi qalbihi wannan shine farkon lokacin da imani ya fara sauka a zuciyarsa وأنا أبدل utubatu bin rabi'a an kabo daga utubatu dan rabi'a
أنه annahu بلغ النبي صلى الله عليه kallama annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa shi utubatu dan rabi'a shine shugaba a da a wannan lokacin shine yaje magana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fi ma ja'a bihi min khilafi qaumi akan abinda manzo Allah ya zo da shi har aka samu sabon sabani tsakanin shi da mutanensa وسلم عليه da ya je gaya mata ce yanzu dai an yi mitin a kanka da Allah da annabi wannan abin da ka zo da shi in talauci ne sai mu haɗa ma kuɗi ka yi kuɗi shi ke nan abin magana mu zauna lafiya in kuma son shugabanci ne za mu naɗa ka sharki amma ka ba abin da kake in kuma wata rashin lafiya ce to magani a ko'ina yake a duniya za mu kashe kuɗi mu samu magani saboda haka me kake gani to shine manzo Allah ya ce ka gama ya ce eh sai shi عن to shine sai manzo Allah ya ce to ni kuma sauraron ni sai ya ce to ina son za sai manzo Allah ya ce ha bismillahir rahmanir إلى قوله sai ya ce tanzilun min ar manzo Allah ya ce tanzilun min ar-rahmanir rahim kitabun fusilat ayatu eh to da ya fara karanta masa ya fara karanta masa to da ya shi ba da ya zo fa in a'aradu wa kul an zartukum sa'iqata misl sa'iqata adin wa samu sai ce to dan Allah ya shiru haka eh fa amsaka utwatu ala fi sai utwatu ya rike bakin sa yace da Allah kai shiru haka ya isa ya isa shikenan da manzo Allah ya shiru shi sai tashi ya fita iya amsa sai kenan sai ya tafi yana hada hanya fagan fagan kamar wanda ya shawo maye
ولا تدعوا الرهبة yau manzo Allah magiya da zumunta an ya kuffa cewa manzo Allah ya shiru haka وفي رواية ya lokaci yayi to alhamdulillah Masha Allah. to alhamdulillah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala gashi dai mun fara to Allah ya bamu ikon kuma ganin ranar da zamu ce kare a kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya amfane mu da abin da muka ji abin da muka yi kuskure Allah ya yafi mana shi abin da muka yi kuma Allah ya bamu ladansa dan azuma annabi sallallahu alaihi wa sallam
Allah ya kara mana lafiya.
ita ce ne a ita wani kasar rantsuwa kala-kala ce akwai yaminu lagawai akwai yaminu gamus akwai yaminu munakida duk rantsuwar da mutum ya rantsa ya ce zai yi kaza idan bai yi ba sai ya yi kafara duk rantsuwar da mutum ya ce zan yi kaza to in bai yi wannan abin ba sai ya yi kafara amma duk rantsuwa ta hira ta zance ta iya saninka labari wallahi an yi kaza wallahi kaza kaza ne wannan yaminu lagawi la ya kuzu kun lawa bil lagawi fi aymanikum amma walakin yuwakizukum bima aqattumul ayman to abinda kuka kulla kace ba za ka yi ba ko za ka yi to ita ce munaqida ake wa kafara amma waccan mai musibar ita ce rantsuwar ƙarya ba a yi ba ka rantse ka ce an yi ko kuma an yi ka rantse ka ce ba a yi ba ita ce yaminul gamus ita ce yaminul fajira ita ce kuma ba a mata kafara sai dai ta tozarta gidan ta wulakanta gidan zira'a ta lalace duk mutum mai yin ta to ba yanda za a yi zira'a ta yi albarka in dai mutum yana yin wannan rantsuwa to su ta shugabanni mun aƙida ce ba fajira ba ce domin su suna kulla cewa za su yi kaza ne to duk mutumin da ya kulla cewa zai yi kaza kuma bai yi ba to wajibinsa ya kafara in kuma bai yi ba Allah yana bin shi
بالله هاتها رسالة الفاتحة